Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ‘Yan uwa masu albarka masu sauraron mu na nesa da na kusa, kuna sauraren shiri na ilimi da fahimta, barnamij na ilimi da fahimta su ne jagora tare da Sheikh Abdulmalik Hafizahullah, inda malam yake mana bayani game da sunayen Allah maɗaukakin sarki. Malam gaban mu ta gaba ita ce الأسماء التي تثمر الإجلال والتعظيم والأدب مع الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad yan uwa masu sauraron mu ta kafar yada labarai ta murya al'umma mun dawo daga hutu na karatun da muke gabatarwa akan wato a cikin wannan shiri na ilimi da fahimta shine jagora na akan sunayen Allah subhanahu wata'ala ta'silan wa tatbiqa to yanzu idan muka zo suna na wato gaba shine suna na sunayen da suke gadan madan adam al-ijlal girmamawa lillahi ga wato al-ijlal lillahi ya kamata a ce wa ta'zimihi wal adab ma'ahu to sai suka yi taqdimu ta'khir wasu malaman lugha sun ce irin wannan kuskure na wasu kuma sun ce a ba laifi ana yin shi to al-ijlal da girmamawa wa ta'zim da girmamawa wal adab da kuma ladabi ma Allah tare da Allah ba ana nufin sunaye ba waɗanda su kaɗai suke nuna girman Allah da girmama shi da ladabi da shi amma kamar a zahiri suna shiga gaba ina fata ana fahimta wajen wajen nuna girman Allah subhanahu wataala kullum muna bayani kan wannan na'am na farko shine suna Allah madaukakin sarki ar-rabbu ta'silan wa tatbiqa to in mun ka zo suna Allah na ar-rabbu asilin shi daga rabba ya rubbu rabba shay'a ya rubbuhu waliyahu kinan ya jibinci lamarin shi an gane ko an gane ko sannan kuma waliyahu ya jibinci labarin abu an gane ko wa ahidahu bima yunammihi yana wato bibiyarsa ko tarbiyyantar da shi akan abin da yake haɓakar da shi shi yasa ana kiran mace rabbatul baiti uwar gida an gane ko an yi mishi ta'un kenan in an ce rabbul baiti ubangijin gida kenan mutum amma wani lokaci an ce rabbul baiti Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت وبيجي وانا داكي انا نفين كعبة الله سبحانه وتعالى دون ديكي نما إضافة للتشريف نيدو من دو جدا أين الله لي ولله ما في السماوات وما في الأرض أما سبب التشريف انت أنكتي رب هذا البيت an ce mata bait daki wadan suka ce to kinan daki ma ana kiran shi bait don ka'aba ba ba gida bace ko ba haka ba eh inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka kaga ka'aba ake nufi wadansu kuma suka ce a'a an hada ka'aba da masallaci domin shi masallaci shi ma ana kiran shi ɗakin Allah amma kuma sai zamanto sun zamanto kamar gida ne na Allah subhanahu wataala maganganu ne na malamai wallahu ta'ala a'lam to amma idan muka dawo sunan ar-rabbu daga nan zaka ga sunan Allah ana cewa rabbu mai tarbiyyantar da abu amma za mu zo bayanansa a lokacin da za mu yi bayanin ma'anarsa kamar yadda malamai suka yi bayani sunan Allah ar-rabbu an gane ko ya zo a cikin alkur'ani mai girma an gane ko wurare ɗari tara da saba'in da takwas ɗari tara da saba'in da takwas ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin masu bincike suka ce ya zo ɗari tara da tamanin haka akwai saɓani ko babu sun kubli to ya mi yasa aka samu saɓani kafin mu je sunan Allah ar-rabbu ya zo cikin alkur'ani ko cikin fatiha in ka diba alhamdulillahi rabbil alamin ai sunan Allah subhanahu wa ta'ala ne rabbil alamin ubangijin talikai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ko ba haka ba a cikin suratu saba aya ta 15 kuma yazo a cikin hadisi na Abu Hurairah wanda yana cikin sahih bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man tasaddaqa bi adli tamra wanda ya saraka da adli tamra gurgudu na adli ana rufin gurgudun dan dabino min kasbin tayyib daga wato abin da ya same shi ta hanyar halat wala yaqbalu Allahu illa tayyib Allah baya karba sai abin da yake tsarkakakke fa inna Allah haqiqa Allah ya taqabbaluha bi yamini zai karbe ta da hannunsa wato na dama to nan kuma ba wai don yana da hagu ba don ya ce kilta ya daihi yamin ko ba haka ba a cikin wani hadisi duk da yake wata riwaya ta zo bi shimalihi suka ce shi mai riwaya ya ce shimal saboda shi shi adda shimal Allah bai da shimal wasu kuma suka ce a kuskure na ya samu sai an kai tarjihi almuhimmu kilta ya daihi yamin shine ingantacce to yurabbiha Allah zai haɓaka wannan abinda Allah ya mutu bawa ya bayar kama yurabbi ahadukum faluwahu kama yadda ɗaya daga cikin ku yake tarbiyantar da faluwahu dan dukushin shi na duki dan karamin duki shine falu hatta ta kuna mithla jabalin mithla aljabali hatta wannan sadaka ta kuma tamkar wato aljabal dutse to wannan kenan amma abin tambaya anan me yasa suka ce ya zo 978 wasu suka ce ya zo 980 to wallahu a'lam ana ganin cewa akwai inda sunan rabbu zai zo ba Allah yake nufi ba ko a yi saɓani wasu su sashi suna ne na Allah wasu su sashi ba sunan Allah ba ne an gane ko misali annabi yusuf wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي ahsana maswai kaga sai annabi Yusuf ya ce innahu rabbi lalle ubangiji na to shin na Allah yake nufi koko mai gidan shi wanda ya sai shi wasu sun dauki nan Allah subhanahu wataala wasu sun dauki a'a mai gidan shi shi yasa qur'anin da ake rubuta sunayen Allah da ja in ka zo wadansu sai ka iske nan rabbi sun rubuta shi da ja suna nufin Allah kenan Allah ne yake kuma kuma shi kenan bai dace saba ma Allah ba koko rabbi mai gidan shi ne ya kyautata mishi kenan bai dace ci amanan mai gidansa ba sannan kuma za ka iske kuma wani wuri inda za a yi saɓani wa ƙala lillazi zanna annahu najin minhu mazkurni inda rabbik fa ansahu shaytanu dhikra rabbih fa labitha fi sijni bid'a sinin to nan wadanga guda biyu an yi saɓani wa qala lillazi dhanna annahu najin minhuma annabi yusuf ya ce ga wanda yake da tabbaci ko yake da yaqini kaso 90 cikin 100 ko a ce abin da ya haka domin zanna nan ba ana nufin zato ba tunda ya riga ya ce qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan kenan nan yana da yaqini kuma yadda anka ce mu mu'minai alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suke zato a'a suke da yaqini nan zanna bi ma'ana yaqini inni dhanantu anni mulaqin hisabiya a kana da tabbaci da mu'mini da tabbacin zai hadu da hisabin shi ba shakka yake yi ba to tunda ya ce kuma an zartar da hukunci haka Allah zai taske nan abin tabbatacce na wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhu masati uzkurni inda rabbik ka ambace ni inda ubangijinka sai wasu ka ce nan ubangiji mai gida kenan mai gidan shi wanda yake yi ma aiki kenan sarki wasu ka ce a uzkurni inda rabbika ka tuna ni wajen ubangijinka ma'ana kai mini addu'a domin ana neman addu'a ga salihan bayi har ma ga waɗanda ba salihan bayi ba ina fata an fahimci ni har ga waɗanda ba salihan bayi ba ba ka san matsayinsu a wajen Allah ba fa ansahu shaytanu dhikra rabbi sai shaytan ya mantar da shi ambaton ubangijinsa shaytan ya mantar da shi shin shi tuna masarki an kai annabi yusufa an zalunce shi ko ku a'a shaytan ya tunatar da ya mantar da shi cewa ya roƙan mishi Allah subhanahu wataala kaga nan shi yasa waɗannan guda biyu din tana yiwa nan ne aka yi sabani wasu sun kace kenan 978 sun kace 980 wallahu ta'ala alam waɗansu an ce ana neman addu'a ga kowa sai su yi mamaki wani kana ganin shi kaskantacce baka san matsayinsa a wajen Allah ba ko ba haka ba rubba ash'afa aghbar matrudun al abwab law aqsama ala Allah ila abarahu zi timraini kamar da hadisi yanzu zaka iske mutum gashin kanshi ya cunkushe yana da kura yana da ragga ko tsumma ana kore shi daga kofofi amma da yayi ma Allah rantsuwa ce Allah na rantse sai kaza Allah zai yi saboda imanin sa da kuma kibarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ana fahimta ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce saluliyal wasila al'ummar sa ta neman masa wasila a wajen Allah ko ba haka nan bane to cikin al'ummar shi akwai dan giya cikin al'ummar shi akwai mutumin da yake fasiki ne akwai kaza akwai kaza dukkan su ce kuma su neman mishi wasila a wajen Allah kenan kaga idan wanda ya fi kowa daraja a wajen Allah ya ce ana iya roƙan masa wasila cikin al'umma su kuma al'umma sa akwai masu sabo akwai mai shan giya akwai mai zina akwai kaza to ina ga wani dan kane mai addu'a a wajen sa ai kaga ba abin mamaki bane amma da yawan mutane suka iske sun cika kansu suna ganin su kaza kaza kaza kaza kaza kaza wallahu ta'ala alam to eh idan muka duba wannan sunan Allah na ar-rabbu mun faɗa ya zo a cikin alqur'ani cikin hadisi akwai wata mas'ala mai muhimmanci karkashin wannan mas'ala ce guda biyu guda tana da alaka da ilimin balaga guda kuma tana da alaka da ilimin usulul fiqh za mu kawo su shine cewa sunan Allah ar-rabb yana nufin al-khaliqu al-maliku al-mudabbir wanda ya halitta wanda ya mallaki komai kuma wanda yake tafiyar da komai ina fata ana fahimta ta shi yasa ma sun kace a cikin lugha in an kace ar-rabb ana nufin al-maliku wanda ya mallaki abu as-sayyidu shugaba al-mudabbiru mai tafiyar da al'amurra al-murabbi mai tarbiyyanta mai tarbiyyanta suwa wal qayyimu wanda a tsaye akan al'amari ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ko ba haka ba wal mun'imu mai yin ni'ima sun ka ce wala yutlaqu ghayra mudafin illa ala Allah ta'ala an gane ko ba a yi talakin wannan suna ba tare da an yi masa idafa ba a ce ar-rabbu in ba ga Allah ba ana nufin wani yawwa wa idza utlika ala ghayrihi udifa in an kai itlaqin shi zuwa ga wani Allah ana yi cewa rabbu kaza rabbul bait mun ka ce kawai a ce mai gida ko ko ba haka ba to daga dai daga tarbiyya dai wannan suna samu asali shi yasa ma ko littafan da muke karatu zaka iske yara ana koya musu a makaranta man rabbuka wane ne ubangijinka rabbi Allahu alladhi rabbani bi ni'amihi ubangiji na shine Allah wanda ya tarbiyyantar da ni da ni'imominsa ko ba haka ba to mas'ala ba mu sani ba ina ganin bari mu fara da ta balaga shine cewa wannan suna da kafirai da mumini duk da shi suke kiran Allah kafirai suna cewa rabbi rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ko ba haka ba muminai ma suna roƙo Allah da wannan rabbi annabi yusuf ka rabbi yace rabbi qad atitani min al-mulk ko ba haka ba wa nada nuhu rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli rabbi to sai malamai suke cewa wai wannan sunan na Allah duk cikin alkur'ani kwata kwata kwata kwata kwata kwata kaf ranka ta kafa inji wani bai taba zuwa ba da ya'un sai wurare guda biyu domin al-ya'u harfun nida ce amma lil ba'id ko ba haka nan bane kira zuwa ga abin da yake mai nisa yanzu in abu yana kusa sai ka ce a Muhammad amma in ka ce ya Muhammad ma'ana yayi nisa to kafirai suna roƙon Allah da Rabbu musulmi suna roƙon Allah da Rabbu to an ka kawo ya an nuna kamar abu yana mi yana nesa yana nesa to guda biyu ɗai sun ka zo da ya'un kuma shine na farko wajen waƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al'umma sa sun rike wannan alqur'ani abin kauracewa a zamanin su kenan to balle zamanin mu wuri na biyu a cikin suratul zukhruf a ƙarshen ta waqilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun an gane ku watakila mutane suna son su je me ake nufi su rike alkur'ani kamar abin gudu mahjura eh sun kaurace mishi kaurace ma alkur'ani kala kala ne malamai sun nuna cewa akwai ibn qayyim ya kawo kaurace ma alkur'ani kamar guda biyar ne a kaurace ma karatunsa a kaurace ma ma'anarsa a kaurace ma yin magani da shi a kaurace ma yin hukunci da shi ya kawo su to amma malamai suka nuna a'a kowace gaba ta alkur'ani kowace aya in ba ya aiki da ita ba an kaurace ma alkur'ani kenan an kaurace ma karantarwa alkur'ani ta kowace fage sai zaman to abin ya shafi kaurace masa ta fuskar aqida kaurace masa ta fuskar ibada kaurace masa ta fuskar aiki da shi kaurace ma abubuwan da ya bada labari kaurace maka kaza kaurace maka kaza kai iska kaurace wanda ake yi ko musulmi ko kafiri tana da yawa dubbai ce ba ma guda biyar bace tana yiwa taqsimul ilmi ne ya dan ya dan bada wani abu mun fahimta ko to wuri na biyu kuma yace a cikin suratul zukhruf wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun an gane ko qira'a ta imamu asim da imamu wato hamza sun karanta wa qilihi amma idan mun ka duba aljamhur sun karanta waqilahu waqilahu ya rabbi su sun karanta waqilahu dan kawai an ce waqilihi ce shi wanda bai san da wannan ba to anan mas'ala ta balagha manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafi kowa sanin Allah yafi kowa sanin Allah na kusa da shi dan ya Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an To, ya za a yi a ce kafin rai ma da ba su yi imani da Allah ba su ba a kawo musu ya umba cikin addu'arsu, babu ya rabbi, amma wanda ya fi kowa sanin Allah, ya fi kowa sanin Allah na kusa da shi kuma cikin alkur'ani wurare guda biyu duk ya rabbi ya rabbi ɗin gada shi na an ka samu. To, kaka, kaga akwai magana, kuma haka da mani? To, sai malamai suke cewa, a nan shi ne idan musiba ta sabko. mutanen da suke tunanin wato mutanen da suke ganin al'amari in ya girma suna tsinkayar al'amura tun daga nesa hankalinsu ya fi tashi yanzu likita idan ya dube ka ya dubi jikinka idan ya san matsalolin da gare ka to shi ya fi ka sanin matsalolin da kake dauke da su ko ba ka nan bane to annabawa sun fi mutane sanin matsalolin da suke dauke da su to shi yasa kaurace ma alqur'ani abuna mai tada hankalin manzo shi yasa sai koma shi na kiran Allah da ya unnida ulil ba'idi saboda al'amarin ya rikitar da shi wa qala rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura abin ya tada da hankalin shi kwarai wuri na biyu wa qilihi ya rabb inna haula'i qaumun la yu'minun ya rab ya ubangiji ma'ana rashin imanin da mutane suke yi har ya tayar da hankalin shi kwarai shi yasa zaka ga Allah subhanahu ta'ala yana bashi ma hankuri wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin ko ba haka ba ka gani abu na wanda yana so amma saboda na tayar mishi da hankali sai kai yana roƙon Allah da uslubi na nida lil ba'id shine abinda malamai sun ka bayarwa a karkashin wannan wanda zaka iske ko cikin alqur'ani zaka iske Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Taha yana cewa wa yas abin nan man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra khalidina fi wa sa'alahum yawm al-qiyamati himla yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithtum illa 'ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithtum illa yawma ina fata an fahimce ni to kaga da aka zo su waɗanta sun kace illa bistum illa yauma illa ashra ba ku yi kwanaki ba sai kwanaki guda goma to sai Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna mu muka fi sani abin da suka faɗa idh yaqulu amsaluhum tariqatan waɗanda suka fi su dacewa akan hanya sun kace illa bistum illa yauma ba komai kun ka ba sai yini guda to kiyama ta tsayu mutumin da ya ce kamar kwana goma yayi a nan duniya ai ya fi dacewa bisa ga wanda ya ce kwana guda yayi to kuma su waɗanda suna alace amsaluhum tariqatan to kaga wannan abu yana da rikitarwa ka diba cikin fawaid fi mushkilul qur'an in ka diba cikin na izzuddin abdul salam sultan ulama sun kawo wannan bayani da sauran malamai amma da cikin wannan littafi ina ganin wannan bayani da ni ganshi ba sani ba ko akwai malaman da sun ka tsaya akan wannan aya sai suka ce saboda mutumin da adda hankali idan tashin hankali ya zo ya fi rikicewa fiye da mutumin da dama bai hangen bala'i waɗanga su amsaluhum tariqatan saboda mutane wanda sun san abin da suke yi to sai suka ce illa bistum illa yawma ma'ana saboda tashin hankali idan ya zo ga babban mutum wanda yake mutum ne wanda yake yasa abin da ke ya firkitar da shi fiye da wanda yake ba abin da ba sai su suka ce illa bistum illa yawma ina fata ana fahimta ta kaurace ba alqur'ani da yake ya fi tare da hankalin manzo ga kowa shi yasa ya koma yana kira Allah da uslubul ba'id ba uslubul alqarib ba ban sani ba ko yan uwa sun fahimci wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'ala ta karshe a karkashin wannan sura na Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu je gaba shine wannan aya da yace wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura sai malaman usul fiqh suke cewa shin halit tarku fi'lun mutumin da ya bar aiki bai aikata shi shin za a ce ya aikata ko kuma za a ce ya aikata ba wasu sun ce a'a al'admu rashin yi ba a ce mishi aiki waɗansu malamai suka ce a'a rashin aikatawa ma aiki ne mi addalilin ku sun ka ce manzo ya ce ya qaumi ittakhadhu hadha alquran ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura mutane na sun rike wannan alqurani abin kauracewa kenan kaurace ma da suka yi ma alqurani kenan tana matsayin kamar mi kamar aikin da sun ka aikata kenan sai ya zamanto kamar wani aiki ne da suka aikata wanda bai dace ba ina fata ana fahimta ta to kaga wadansu malamai suka tafi cewa a ce at-tarku fi'lun wato rashin aikatawa shi ma matsayin aiki yake ina fata ana fahimta ta an gane ko To, amma Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami al-Muslimin shi mi yake cewa sai ce a'a shi yana da wani istinbati na daban. Bayan ma wannan aya yake cewa akwai aya da ta zo a cikin suratu ko mu ce ayoyi guda biyu da sun ka zo a cikin suratul Ma'ida. Aya ta farko inda Allah subhanahu wata'ala yake magana kan malamai na Bani Isra'ila inda yake cewa laula yanhahumur rabbaniyuna an qawlihimul ithma wa aklihimus suht sai ce labisa ma kanu yasna'un ko ba haka ba aya ta farko labisa ma kanu ya'malun kamar har da alqur'ani ta biyu labisa ma kanu yasna'un kaga Allah ce laula mi yassa wannan laula ba ta sharati ta ba don ba ta da lamun da ta zo inda ta sharati ta zaka ga lamun ta zo ina fata an fahimci ni laula yanhahumur rabbaniyuna mi yassa rabbaniyuna malaman su ba su hana su ba an qaulihimul isma daga magana ta wadda take ta zunubi wa aklihimu suht da cin suhut wanda yake rashwa ina fata an fahimce ni imamu asim da kuma imamu hamza da imamu khalaf da imamu nafi da imamu ibnu amir sun karanta wa aklihimu suht sun yi maha'un wato sukuni sauran qur'a kuma sun karanta wa akali mu suhut suhut sun yi ma wato ha'un damma to me yasa ba su hadisu ba sai Allah ce labi sama kanu yasna'un yayi muni abinda suke aikatawa kaga ashe rashin yin wa'azi sai Allah ce yayi muni aikin da an ka aikata kenan kaga ashe at-tarku fi'lun sannan kuma duk da yake waɗansu sun ce a'a in mun ɗauki labi sama kanu yasna'una isti'nafi na kenan kamar na Allah ya ta'aliki na abinda ku waɗancan waɗanda ba a yi ma wa'azi ba suke aikatawa yayi muni kenan nan isti'nafi na babu wannan mas'ala amma in mun ce labi sama kanu yasna'una yana koma da zuwa ga arrabbaniyuna ko ko yana koma daga waɗanda ke aikata sabon da kuma su arrabbani to labi sama kanu yasna'una yayi muni abinda suke aikatawa su masu aikata sabo sun yi aikata mummuna aiki su ko waɗanda suka daina yin wa'azi su kuma sun aikata mummuna aiki kaga sai zamanto at-tarku fi'lun abu na biyu wanda ke fitowa da wannan karara aya ce har yanzu a cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wataala yake cewa لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه سألت لبئس ما كانوا يفعلون كاغا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أن لأنشي وأن سنك كافرتا دقتكم بني إسرائيل على لسان داود أكان حلشنا النبي داود وعيسى بن مريم دا إيسى بن مريم سألت ذلك وأن لأنت بما عصوا صبر سن سابا وكانوا يعتدون سنك سنجي سنة تأدنشي دما أيكن سنكينا تند في مضارئي يانون تشوا كان كانوا fi'li madiyanu sun kasance suna aikata ya ataduna kuma suna aikatawa yanzu kuma zuwa gaba ma za su aikata sai Allah subhanahu wataala ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba su hana mummunan aiki an munkarin daga mummunan abu fa'aluhu wanda sun ka aikata sai an ka ce to nan fa'aluhu ko da ya zamanto a'a wanda suke son su aikata domin an riga an aikata ai baka iya hanawa amma wanda suke son su aikata ko ko wanda suke da niyyar aikatawa gaba labi sama kanu ya faru Allah ce yayi muni abin da suke aikatawa kenan nan in damiri shi na koma zuwa ga masu aikin to nan kamar isti'nafi ne in kuma damirin yana komawa zuwa ga su malaman da ba su a hani ko kuma a'a da waɗanda suke mummunan aikin da waɗanda ba sa hanin kenan sai zamanto aiki biyu ne nan da wanda ya aikata da wanda bai yi wa'azi ba shi ma yayi aiki to labi sama kanu yaf'alun yayi muni abin da suke aikatawa wannan ya nuna a tarku fi'lun bari ashe in ka yanzu misali mutumin da an ka ce yi sallah azhar bai yi sallah azhar ba sai mu ce mi sai mu ce ya aikata sabo kaga shi ko kin aiki ne yayi ashe rashin yin aiki ma ana kiran shi aiki shi yasa ba turana sun ka kawo droit d'assistance de millions de personnes en danger wai mutumin da bai taimaki wanda yake en danger ba to shari'a za ta kama shi misali mutum ne za a zai ketare hanya yaro karami kana kallon mota za ta gitu ka kama hannun shi ka kiya sai mota ta buge shi to a shari'a zaka mi zaka biya diye shi ina fata an fahimce to sai tura su kire su ce to ai yanzu misali mutumin da iske mutane sun yi accident bai dauki cikin mota misali sai iske su suna suna bukatar taimako bai taimaka musu ba to za a kama shi za a yi masa hukunci da shari'a ina fata ana fahimta ta sai ce ai tura na suka kirkiro wannan koko tura suna ganin sun yi wani abu a'a wanga cikin shari'a musulunci akwai shi mutum ne yana bukatar ruwa ka ki bashi ruwa sai da ya mutu zaka biya diya na fata ana fahimta ta akwai yan mutum za ta mutu ko sanuwa ga yuka gare ka ka bashi yanka ka kiya ai yanka ta wajen shari'a a biyan kuɗin wannan za ka yi saboda ka yin aiki kuma kenan kamar ka aikata na kamar kai da ka kashe ta wannan kuma yana da masaloli dubbai a karkashin sa waɗanda za a iya fitar da su wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda zamu iya cewa game da suna Allah wato ar-rabb kenan ta'silan wa tatbiqa
Allah ya saka malam da alkhairi malam sai gaban mu ta gaba sunayen Allah madaukakin sarki az-zahiru wal batinu ta'silan wa tatbiqa to suna az-zahir wal batin malamai da suke bincike na farko akan abin da ya shafi wato yaren larabci suna cewa asalin shi daga zahara yazharu zuhuran shine ta bayyana lokacin da abu ya bayyana an gane ko sannan kuma ana cewa zahara ala shay'i ay alahu ya hau saman abu ina fata an fahimce ni wa zahara ala aduwihi ya samu cin nasara ko rinjaya akan bakinsa ghalabahu ina fata an fahimce ni sannan zahara ala al'amri ittala alaihi ya ce zahara ala al'amri ya tsinkayi abu kinan ya san shi an gane ko shi yasa yazo a cikin suratul kahf innahum in yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada in yadhharu alaikum in sun samu iko akan ku amma ana cewa wanto zahara yadhharu kinan fa'ala yaf'alu mislu fataha yaftahu sannan akwai zahira yadhharu zaharan shi kuma zahira yadhharu to shi ba zuhuran bane zahira shine fa'ila yaf'alu mislu fariha yafrahu sai a ce zaharan ba wato zuhuran ba ai ma kuma ha'un fatha shine ishtaka zahrahu ishtaka zahrahu ma'ana yana fama da ciyo na wato bansa an gane ko ana cewa fa huwa zahurun kiran fa'ulun ne in an samu fi'ilinsa tunda an ce zahira ya zaharu ana ce mai zahurun mai fama da ciyon baya wa zahirun kuma ana ce mai fama da ciyon baya kuma zahirun mai taimako wal mala'ikatu ba'da zalika zahir za su taimaki manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatan an fahimci wannan da kyau sannan kuma ana iya cewa zaharahu ya bugi bayansa daga nan an ka samu azhar wanda yayi zihari wanda ya ce bayan matashi kamar bayan mahaifiyar shi ko ko mutum ya kwanta da mace sa kamar ya kwanta da mahaifiyar shi ne to daga azhar an ka samu azhar kenan ina fata an fahimci sai wadansu malamai suka ce to sai mutumin da ya kamanta matashi ya ce ta yi kama da mahaifiyar shi nan zihari yake wasu suka ce a hatta da wani abu na jikinta tunda mahaifiyar shi haramun ne duk abin da yake da alaka da ita in ya kamanta shi ya ce bakinta ya yi kama da bakin mahaifiyar shi ko ko kunnanta sun yi kama da kunna mahaifiyar shi ko gashin ta yayi kama da gashin mahaifiyar shi suka ce wannan hukuncin yana iya tabbatuwa akan shi ina fata an fahimci ni wadansu malamai suka ce a'a sai dai in ya ce wato ta yi kama da kamar in ya kwanta da ita ko ko ya sadu da ita kamar ya sadu mahaifiyar shi to anan ne wannan zai tabbata tunda nan ne haramcin yake ina fata ana fahimta ta malamai da suna magana sosai da bincike akan wannan suna az-zahiru kenan shi ko suna na al-batin malaman luka suke cewa ya samu asali ne daga batana shay'u yabtunu butunan an gane ko wato khafiya lokacin da abu ya ɓoyu daga nan an ka samu albatinu an gane ko in an ce batana yabtunu kenan fa'ula yaf'ulu butunan fu'ulan sun ka ce khafiya ya ɓoyu sannan kuma wa batana min fulanin sara min bitanatihi ana cewa batana min fulanin wato ya kasance daga cikin bitana bitana ya an ce su ne mashawarta na shugaba shi yasa ake cewa shugabanni Allahumma aslih lahum bitanatahum wato Allah ka gyara musu ko ka basu masu basu shawara waɗanda suke masu basu shawara ingantatta ina fata an fahimci ni sannan kuma da larabci ana cewa batan alwadi ma'ana ya ratsa alwadi wato kwari kinan ko rafi batnan kinan shine wato ratsawa tawassatahu ya bi tsakiyarsa ko kuma wajala fihi yayi kai da kawo sannan wa batan al'amra an gane ko shine ko kuma batanar rajula ay alima batinahu ya san abin da ya koyi daga cikin shi in kace batanar amra ya san batinin shi ya san abin da a koyi batanar rajula ya san halin wannan mutumin sannan kuma ana cewa shi ko batina yabtanu bayan batana yabtunu shi fa'ala yaf'ulu ne mithlu wato qatal yaqtulu amma akwai batina yabtanu mithlu fariha yafrahu to shi ko sai a ce batanan ba butuna aka cewa ba batanan ayi ma ba'un da ta'un da nunun fatha asaba asabahu al-batnu shine wato batan ya same shi shine ciwon ciki ina fata an fahimci ni sai a ce wato batina sannan kuma suna cewa batina kasura maluhu duke shi tayi yawa kaga nan ma ba zan ce ciki ake yi ba ana iya cewa batina sai a ce yabtanu kenan ma'ana kasura maluhu duke shi tayi yawa fa huwa batinun an gane ko amma kuma da larabci ana cewa batuna yabtunu kenan fa'ula yaf'ulu ko ba haka ba batanatan azuma batanuhu cikin shi ya girma mai katon ciki kenan dan afirka kenan mafi yawanci duk da yake ko ina akwai masu babban ciki ko alamar wadata ce a afirka cikin kai zan babban ciki ko ba haka ba saboda ka ci abubuwa kuma ka ci nama mai kitse ka ci kitse shikenan sai cikin kai zan babba amma a turai alamar mai wadata shine mai karamin jiki babban ciki alamar talauci ce saboda baka da halin da zaka sai abincin da bai sa waƙe ba a kasashen turawa ko ba haka ba to shi dai ne batuna ya batunu batanatan azuma batanuhu cikin shi ya girma sannan kuma wa batunal makanu an gane ko ba'uda ya an ce batunal makan ba ana nufin wuri yayi ciki ba ana nufin yayi nisa fa huwa batinun ana nufin wuri ne mai nisa sannan ana cewa butina an gane ko i'talla batnuhu ya an ce butina cikin shi cikin shi na ciyo ba a kawo fa'ilin ba ba a ce Allah na ya samu ba saboda galibi waɗannan af'al larabawa na nuna wani abu ba su danganta su zuwa ga Allah subhanahu wataala na fata an fice da usulubi da alkur'ani sai ka iske fi'ilin da yake da muni ba a danganta shi zuwa ga Allah don an san ciwon cikin sai da izinin Allah ma sai a ce botsina an sami shi ciwon ciki wa ya sami shi Allah subhanahu wataala sai dai a ce Allah ya jarrabe ni da ciwon ciki ko ba haka ba shi yasa annabi ibrahim ya ce wa idza maridtu fa huwa yashfin in nayi rashin lafiya bai ce wa idza amradani ba ta'adduban ma Allah aljannu sun ka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada sun ka ce ba mu sani ba asharrun urida biman fil ardi kaga sai ku ce aka so ina fata an fahimce ni ghairil maghdubi alaihim da an ka zo wajen waɗanda Allah ya nima sai an ka ce siratal ladina an amta alaihim waɗanda ka nima akan su amma da an kafa wajen shirya aka ce ghairil maghdubi alaihim ba a ce ghair ba a ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba ba waɗanda aka yi fushi da su ba domin shi kanshi ismul maf'ul kamar siga ce wanda tana nuna wato kamar siga ce ta abin nan bunyal lil maf'ul an gane ko ba a nuna ga wanda ya aikin al maghdubi alaihim waɗanda an kai fushi da su kaga ba a kawo wane ne ya fushi da su ba ina fata ana fahimta ta ta'adduban ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma ko kissa ta Khidr zaka iske wajen abu wanda ya aikata sai ya ce ni ni ni aikata in ba mai kyau bane fa aradtu an aibaha yace shi yaso shi ma jirgin ruwa aibi an gane ko amma da yanzu wajen yaro sai ce fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma balaga ta alqur'ani mai girma kenan ina fata an fahimta to kenan waɗannan sunayen mun sami asalinsu a cikin yaren larabci na al-zahiru da al-batinu to al-zahir wanda yake bayyane an gane ko al-batin wanda yake ɓoye to kaka to an ce abu yana bayyane kuma yana ɓoye babu cin karo da juna waɗannan sunayen na al-zahiru da al-batin wuri biyu ne suka zo a cikin al-qur'ani ma'ana kowanne daga cikin su ɗaya ne zo a cikin alkur'ani a cikin suratul hadid Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine al-awwalu na farko wal akhiru na karshe wal zahir kuma shine amma bayyani wal batin kuma shine wanda an daboyi to an ce al-zahir nan ba ana nufin wanda yake bayyana ba ana ganin sa da ido duk da yake aqida ta ahlus sunna wal jamaa za a ga Allah a ranar tashin alkiyama amma anan duniya ne ba za a ga Allah subhanahu wata'ala ba ina fata ana fahimta ta dan ya ce wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira kaga za su ga ubangijin su kuma hadisai mutawatirai sun zo sannan kuma imam shafi'i yace da anka ce kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun su za a kare su daga ganin Allah kinan ya nuna su mu'minai za su ga Allah subhanahu wataala ina fata ana fahimta ta amma waɗansu irin su mu'tazila da sauran yan shi'a ta ce ba a ganin Allah ila rabbiha nadhira zuwa ganin imam ubangijin suna za su kallo nadhiratun ila rabbiha kinan za su yi kallon ni'imar ubangijin su jam'i na wato ni'ima daga al'ala'u ne ilan ne kenan jam'in shi al'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun wannan fassara ta yi muni domin ta saba mahadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma alqur'ani to anan sai mu ce az-zahiru na abin da ake nuhi ala kulli shay'in wato wanda yake al'ali madaukaki na akan komai fala shay'a a'la minhu babu wani abu saman ubangiji ina fata an fahimci ni babu wani abu zatin ubangiji yana sama sannan al'amuran shi suna sama ga komai komai na Allah shine sama a ala kenan babu wani superior sama Allah ina fata an fahimci ni to shi yasa yanzu cikin hadisi na sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga abin da yake faɗa wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay Allah kai ne adh-dhahir wanda yake nasarari wanda ke sama falaysa fawqaka shay babu wani abu saman Allah ina fata an fahimci ni to amma da yazo al-batin sai an ka ce al-batin huwa al-batin li jami'il ashiya' kamar shi ne wanda ya ɓoyu ga dukkan komi fala shay a aqraba ila shay'in minhu babu wani abu wanda ya fi kusa ga Allah zuwa ga wani abu an gane ko sannan kuma sun ka ce al-batinu al-alimu bi bitanati shay'i Allah ya san abin da ya ɓoyu na al'amari sannan al-batinu yana nuna ya dullu ala tila'i ala sara'ir wa dhama'ir yana nuna Allah ya san as-sara'ir abinda an ka ɓoye wa dhama'ir da abinda a ɓoye wal khabaya har yanzu da abinda a ɓoye wal khafaya da abinda a ɓoye dukkan su ɗan abubuwa suna nuna abinda ya ɓoyu ko ba haka ba wa daqa'iqil ashiya kuma Allah ya san kankanan al'amurra kama ya dullu ala kamali qurbihi kuma yana nuna kusancin ubangiji ta fuskar ilimin sa da kudurar sa ba zatin sa ba wa dumunihi da kusancin sa amma ba da zatin sa ba ina fata an fahimce ni a aqida ta ahli sunna to waɗannan sunaye na al-zahir al-batin kaji yadda sun kazo to amma tunda sun zo a cikin hadisi sahih muslim kuma sun zo a cikin alqur'ani to mu tai al-zahir wanda yake bayyane ina fata an fahimce ni ko da mun dauki wanda yake bayyane a'a ta fuskan nasoshin da sun ka bayyana sifofin Allah da ayoyin Allah Allah bai nishi ki albatinu ta fuskar a ganin shi boye yake kidan babu wata matsala jatul infikak sannan kuma ko da mun dauki wannan fasara kuma mun dauki al-zahir wanda yake fauka kulli shay'in to shikenan babu babu matsala amma mun dauki ma al-zahir na bayyana ne babu matsala ko kuma al-zahir mai rinjaye suwa kuma Allah shine mai rinjaye kuma mai rinjaye suwa alqahar ko ba haka nan bane huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli ay liyuzhirahu ay liyughlibahu dan ya bashi iko ya rinjayar da shi to in mun ka zo zuwa ga shi ko al-awwalu al-akhiru da muke ba mu kai gare su ba amma dai shi ma nan ai akwai cin karo juna al-awwalu shine na farko kuma al-akhiru shine na karshe kaga akwai matsala ko ba haka ba an ce ana wata sukuwa ko sukan dawaki shikenan sai aka kasan ana suka akwai wanda yake zuwa na farko akwai wanda yake zuwa na karshe to shikenan da na farko ya zo mutane suka tashi suna kuwa tunda an samu wanda ya zo na farko shi wani yana tsaye yana tsaye bai ce komai ba sai da na karshe zo sai ya bi shi ya ce ga na farko ga na farko ya rike shi sai an ka ce a'a na farko kaka ya ce a'a yan an ka juya yanzu shine an na farko to al'awwalu Allah shine na farko don dan da yazo cikin hadisi wanda da sahih muslim sai ce falaisa anta al'awwalu falaisa qablaka shay babu abu gabanin Allah wal akhiru anta Allah kai ne na karshe falaisa ba da ka shay babu abu bayan sa kinan kaga waɗannan ma'anonin ba su ci karo da juna ba ina fata an fahimce ni to wannan shine abinda ya kamata mu fahimta Allah babu wani abu gabansa kuma Allah subhanahu wataala babu wani abu bayansa sannan Allah shine mai rinjaye da komai kuma shine mai rinjaye sannan kuma shine saman komai kuma in mun ce shine na zahiri wanda yake an bayyana sifofinsa a cikin alkur'ani da nasoshi da littafan da ya sabkar kuma annaba sun yi bayanin wannan kuma malamai suna bayani wal batin kuma shine wanda yake ya boyu ba a ganin sa a nan duniya kuma a lahira nasoshi sun nuna ana ganin sa ba saɓanin abin da mu'tazila suke cewa da su da waɗanda sun kabi matsayinsu wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka mallan da alkhairi mallan sai gaban mu ta gaba suna Allah madaukakin sarki aljabbaru na'am tasilan wa tatbiqa masha Allah suna Allah aljabbar kamar yadda malamai suke cewa asalin shi daga jabara yajburu jabran wa juburan lazimun ne wa muta'addin ma'ana yana iya zuwa bai ketara ba kuma yana iya ketarawa zuwa ga abin da aiki ya kai gare shi to in an ce jabara yajburu kenan fa'ala yaf'ulu sai a ce jabran kenan fa'alan wa juburan kenan fu'ulan ina fata an fahimce ni to in an ka ce jabara ya juburu shine saluha abu yayi kyau in ni ce jabura wato jabara al'amru yajburu al'amru abu yayi kyau ai saluha yayi inganta ina fata an fahimce ni to sannan kuma ana iya cewa jabara al'azma al-kasira jabara al'azma al-kasira ya kulla ko mu ce ya dora tunda Hausa ba a cewa ya kulla ya dora kashin da ya kare ashe daga nan ake samu aljabar wato shine kullawa kuma ana cewa jabran lil khatir dan saboda ka dan kuntar mu mutum da hankali kuma hankalin mutum ya karye ne sai ka gyara shi kamar da malaman fiqh zaka suna cewa an sanya mutu'a jabran lil khatiril mar'a ko ba haka ba mutu'a nan wanda ake ba mace ta in an sake ta na wani abu ba waccan mutu'a ba na auren mutu'a wanda yake haramun ne an halartar da shi aka haramtar da shi aka sake halartar da shi aka haramtar da shi ba shine muke zance bane yan shi'a to sannan kuma akwai in an kace jabara al'azma jabran wa juburan kuma ana cewa jabaratan shine wato aslahahu nan ya fito daga abin nan wato ya koma muta'addi ya gyara wannan kashi ko kuma a ce jabar al'amur ya gyara al'amari duk ana iya amfani da shi jabara khatirahu ma'ana ya kulla hankalinsa ma'ana ya kwantar masa da hankali ya yi masa abin da zai samun kwanciyar hankali to kenan suna na aljabbar fa'alun ne siga ce ta mubalaga daga nan wannan fi'ilin ya samu asali shine wato kenan asalinsa daga kullawa ne idan muka zo cikin abin da ya shafi alqur'ani mai girma da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu ga wannan suna na aljabbar ya zo na kira an gane ko amma na kira wanda bai da alif wallam da jarra an gane ko da jarra da jarra in mun ce da jarra kiran da kasar ta ni tunda bai da alif wallam wurare guda uku a cikin alqur'ani mai girma wuri na farko a cikin suratu hud wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid kaga kulli jabbarin jabbarin kuma na adawa an tura musu annabi guda amma ce wa asawrusula sun saba manzannin sa saboda duk wanda ya saba ma annabi guda ga tauhidi duk ya saba ma annabawa kazzabat qaumun nuhin lil mursalin kaga mutane annabi nuhu sun karanta da annabawa ah to wanda ya karanta da annabi nuhu ai ya karanta dukkan annabawa tunda dukkan su sun zo da tauhidi kaka ce qur'ani yayi kuskure kazzabat adun lil mursalin kazzaba ashabul aikatil mursalin ko ba haka ba eh ka san wani so shi sai ya ta ya nemo ya nemo illa cikin Qur'ani ko hadisi Allah kai mu tsari musamman wannan zamani da muke ana kawo shubuhohi abu na biyu a cikin suratu wannan cikin suratu hud ne wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid wuri na biyu kuma a cikin suratu ibrahim inda Allah subhanahu wataala yake cewa wastaftahu wa khaba kulli jabbarin anid ka gani kulli jabbarin anid wuri na uku kuma a cikin suratu ghafir inda Allah subhanahu wataala yake cewa kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ko ba haka ba ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar duk da yake akwai qira'a ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar wato qira'a ta wato Abu Amr ibn al-Ala da kuma Abdullah ibn Zakwan wanda yana daga cikin wanda suka yi riwaya ga wato Ibn Amir ina fata an fahimce ni kina an ce ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar nan sai ya zamanto kulli qalbi mutakabbirin ma'ana zuciyar mai girman kai amma in ka ce ala kulli qalbin mutakabbirin kina sai zaman to shi zuciyar ita ce mai girman kai dama ko ai dan adam bayyin girman kai sai mi sai zuciyarsa ta yi girman kai kinan kira oyin busu karo da juna ba kawai ne zai ce a'a kaza kaza kaza to kaga dukkan waɗannan guda uku masu jarraba Allah subhanahu wataala suke nufi ba da an ka ce wa taba amru kulli jabbarin anid sun saba ma umurnin Allah kenan ko an ce jabbar nan ba Allah ake nufi tunda an ce sun saba ma umurnin Allah sun saba ma manzannin Allah wanda ya saba ma manzannin Allah ya saba ma Allah ko ba haka nan bane to tunda sun saba ma Allah kuma kenan ba a cewa nan amri wa taba amra kulli jabbarin anid nan ba Allah ake nufi ba mujabbar nan dan adam ake nufi mutum mutakabbiri sannan da an ka ce kazalika yataballahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar nan zuciya ake zance koko mai girman kai kaga nan ba Allah subhanahu wataala ake zance ba ina fata an fahimci tunda an ce Allah ya rufe zuciya kaga dan adam ake zance ina fata an fahimci ni sannan wastaftahu wa khaba kulli jabbarin anid kaga nan wastaftahu annabawa sun nemi Allah ya ba su nasara ko kuma kafirai sun nemi cin nasara ko ko da kafirai da muminai kowa ya nemi Allah ya rarrabe tsakanin mai gaskiya don kafirai wani lokaci suna ganin akan gaskiya suke sai Allah ya rarrabe shi yasa wastaftahu din nan alwawu kin tana iya dauka annabawa da magoya bayan su ko kuma tana dauka kafirai da magoya bayan su jagororin kafirai kenan da magoya bayan su ko kuma tana dauka mu'minai da kafirai don kowa yana neman Allah subhanahu wataala ya bashi cin nasara to nan kenan kaga wa khaba kullu jabbarin anid kowane mai girman kai wanda yake mai taurin kai ko ya taɓe kenan kaga nan ba Allah subhanahu ta'ala ki nufi ba kenan sai zamanto jabbar in ya zamanto mai kasara ne a cikin alkur'ani gaba ɗaya ba Allah subhanahu ta'ala yake nufi ba kakka zo ka iske shi ko ina ka ce nan jabbaru Allah ake nufi amma idan muka duba sunan Allah aljabbar ya zo a cikin alkur'ani mai girma yana matsayin nakira ya an ce nakira shine kamar wanda bai da alif wallam ko ba haka ba amma ba ana nufin Allah na kira bane muna maimaita wannan don ba a cewa Allah majhuli na wanda duk yace Allah majhuli na ya kafirta ko ba haka ba to ya zo a cikin alqur'ani mai girma wurare guda uku ina fata an fahimce ni kuma dukkan su ba Allah subhanahu wataala suke nufi ba yadda masu kasra ba Allah suke nufi ba wanda bai da alif wallam haka wanda bai da alif wallam mai nafsu ba kuma ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba kwata kwata to ina ne suke tunda in mun faɗa ga ya kamata mu kawo hujja ko na farko a cikin suratu maryam wajen kissan yahya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya kaga wa lam yakun jabbaran ko ba karan bane babu alif wallam kuma yana da fatahataini wuri na biyu sai kissa ta annabi isa alaihim wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim in nace alaihim annabawa gaba ɗaya ba wai annabi isa ɗaya ba dan wani kaje mun ce alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim bai ce to ai annabi isa ɗaya nace na faɗi annabi yahya kuma na faɗi annabi isa kuma annabawa gaba ɗaya da yake kuma zuwa gare su shi yasa in anka kawo sahabi in anka ce radiyallahu anhu shi kadai radiyallahu anhuma da shi da baban shi in baban shi yayi imani in musulmi ne in an ce radiyallahu anhum ko da sahabi guda ne to ina nufin da shi da sauran sahabbai kakkace akwai kuskure ko ba haka ba to anan wa barran bi walidati inji annabi isa wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya jabbaran kaga babu alif wallam ina fata an fahimce ni shine wuri na biyu sannan wassalamu alayya sai ayi hattara kuma masu harda alqur'ani domin wajen kissa annabi yahya da yace wa barran bi walidayhi shi ko uslubi ne na ba da labari shi ko annabi isa wa barran bi walidati kaga ni uslubi ne na alkhitab walam wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran wato asiya shi ko nan gwabarran biwari da ti walam ya ja'alni jabbaran shaqiya ina fata an fahimce ni kaga sai zaman to dalibi ilimi ya fahimci wannan sannan wajen kissa ta yahya wa salamun alaihi kissa ta babu alif wallam kissa kuma ta annabi isa wa salamu alayya ga wai har da alqur'ani dan dalibin ilimi ya fahimci wannan to wuri na uku inda sunan Allah jabbar ya zo jabbaran ko mu ce su kalima ta jabbara ta zo da babu alif wallam sannan kuma tana da fathataini wato fatha guda biyu shine a cikin suratul alqasas inda annabi Musa iske waɗannan mutane guda biyu suna rikici bayan ya bugi wancan mutumin mutumin ya mutu kuma sun ka sake samun hargitsi sai kuma matsalar ta sake tasowa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنأمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين waɗannan su kaɗai ne zaka samu guda uku da jabbaran jabbaran ya zo wato babu alifu wallamu kuma yana da fathataini kuma dukkan su ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba to sai mu je abu na ƙarshe kenan shine aljabbaru suna Allah bil alif walla an gane ko mu ce kalma ta aljabbar bil alif walla ta zo wuri guda ne kacal kenan in ka samu aljabbaru cikin qur'ani guda ne kawai ke nuna Allah shine mai alif walla wanda ya zo a cikin suratu suratul hashr inda Allah subhanahu wataala yake cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanu ar-rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir to nan kan al-jabbar yana nufin Allah subhanahu wataala zaka ji suna cewa jabberi kamar mutumin da adda girman kai sannan suna cewa game da Allah an ce al-jabbar sun kace shi na zawa bi ma'ana al-aliyul a'la wanda a saman komai mai ɗaukaka wanda an mafi ɗaukaka ko kuma maɗaukaki wanda an mafi ɗaukaka kuma bi mai anal qahar wani bi jabbar ne zakwar mai anan marin jayi sannan kuma aljabbar wani lokaci na zakwar bi ma'ana ar-rauf shine wato mai tausayi aljabiru lil qulubil munkasira wanda yake lallashin zukata waɗanda suke sun kari ba ana nufin zuciya ta kari ba kamar yadda kashi yake karewa ma'ana zuciya ta shiga cikin damuwa da tsanani walid da'ifil ajizi Allah yana kulla an gane ko mai rauni al'ajiz wanda ya kasa an gane ko ma'ana wanda ya kasa sai Allah ya taimake shi sai a ce kamar ya kulla shi ne kenan wali man laza bihi da wanda ya nemi mafaka gare shi wala ja'a ilaihi ya koma zuwa gare shi malaman zauri sun ce la ja'a ilaihi ya kyagyauta zuwa gare shi ma'ana dai koma zuwa ga Allah neman mafaka to duka wannan aljabbaru yana iya bada wannan ma'ana na fata an fahimci ni shi yasa wannan sunan idan har ya nuna cewa Allah shine mafi daukaka kuma Allah shine ke taimako kuma shine ake koma zuwa gare shi kenan kaga wannan zai gadar maka da nuna ganin kaso Allah kuma ka girmama ubangiji kwarai da gaske domin wanda in ta ɓaci gare shi kaka koma kaga in baka girmama shi ba ka san abin da zai biyo baya wanda kake da bukata zuwa gare shi in baka girmama shi ba radda bukata ta zo ka san abin da zai biyo baya wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai gaba ta gaba suna Allah madaukakin sarki alqahiru wal qaharu na'am wa tatbiqa ya shi kuma kaida shi take to idan muka koma zuwa ga abin da ya shafi yaren larabci alqahiru ismul fa'il ne na ismul fa'il ne na qahara ko yawa fa'il qahir shi ko alqahar siga ce mubalaga qahar fa'al duk da yake ba a ce ma Allah an kai shi matsayin da bai kai ba kamar nan a matsayin yare ne na larabci ake cewa siga ce ta mubalaga amma ba a cewa Allah an yi mai mubalaga kamar an kai Allah matsayin da bai kai ba wannan ka'ida ba ta shiga cikin sunayen Allah ko ba haka ba to amma a yaren larabci ana cewa qahara yaqharu sai a ce qaharan qahara yaqharu fa'ala yaf'alu qahran ghalabahu an gane ko To, sannan kuma ana iya cewa ƙaharatin naru allahma, an gane ko? Kenan wuta ta canza nama da gaugawa. To, shi ma daga rinjaya na domin rinjaya da ta mai aishi yasa ta taimi, ta canza shi da gaugawa. Wannan shi ne abin da wato laraba suke amfani da shi don haka ta canza shi. Amma idan muka dawo zuwa ga abin da ya shafi alkur'ani mai girma game da waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗauki wato wato alƙahir sai suke cewa shi suna Allah alƙahiru bai zo ba a cikin alƙur'ani da alif wallam sai wurare guda biyu a cikin alƙur'ani mai girma ina fata an fahimci ni an gane ko idan muka duba cikin alƙur'ani mai girma sunan alƙahiru mai alif wallam ba ƙahirun ba ba ƙahirun ba alƙahiru kuma ba alƙahira ba wani gari da ake ce ba alƙahira mai ta'un ko ba haka ba eh alƙahiru wuri biyu ne zo a cikin alƙur'ani mai girma na farko a cikin suratu al'an'am wa huwa alƙahiru fauka ibadihi wa huwa alhakimul khabir na biyu har yanzu a cikin suratul an'am wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza ina fata an fahimce ni kinan kaga dalibin ilimi sai yayi hattara mai har da alqur'ani na farko wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimul khabir qul ayyu shay'in akbaru shahada na biyu ay qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul illahu shahidun bayni wa baynakum na biyu kuma wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idha jaa ahadakum almaut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun to wannan suna na alkahiru wuri biyu ne zo a cikin alkur'ani daga nan ba ka sake samun sunan alkahiru a cikin alkur'ani mai girma kwata-kwata ba ka samun wani bayan wannan ina fata an fahimci ni to amma idan muka zo zuwa ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala alkahar wanda yake fa'alun ne siga ce ta mubalaga fa'al to shi kuma sai malamai suke cewa alkaharu bai taba zuwa ba matsayin na kira a cikin alkur'ani mai girma an gane ko na kira kamar bai da alif wallah ka samu qaharun babu shi qaharun babu shi amma suke cewa shi sunan Allah alqaharu ya zo da alif wallam a cikin alqur'ani mai girma a wurare guda shidda a wurare guda shidda nan kadai za a samu sunan Allah wato alqahar to ina ne suke waɗannan wuraren guda shidda waɗanda suke nuna Allah subhanahu wataala na farko suke cewa za a same shi a cikin suratu Yusuf ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar kaji na farko kenan abin nan na biyu kuma a cikin suratul ra'ad suratul ra'ad qul man rabbus samawati wal ardi qul illah قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سيورينا أكو أتكن سورة إبراهيم وجن فتر الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار wuri na hudu kuma a cikin wato suratu sad qul innama ana munzir wama min ilahin illa allahul wahidul qahhar ko ba haka ba sai wuri na biyar a cikin suratu zumar لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار نشد كما نكر شيء سي أتكين سورة واتو غافر عند الله سبحانه وتعالى يكتوى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار guda shidda kenan to wannan shine suna na alqahar da zo guda shidda a cikin alqur'ani kuma dukkan su Allah subhanahu wataala suke nufi shi ma alqahir da yazo shi ma Allah subhanahu wataala ke nufi aura da guda biyu to shine kuma malaman da ke ba da bayani kamar ma'anar sunan Allah alkahiru sun ka ce almuzallilu mai wato almuzallilu kamar mai sauƙaƙa al'amurra daga zallala shai'a shine abinda an ka sauƙaƙar da shi ko an ka hore shi almustab'idu khalqahu ko kuma almuzallilu wanda ya rinjaye bayan shi ya kaskantar da su dole su yi kankan da kai almustab'idu khalqahu wanda ya bautar da bayan shi al'ali alaihim madaukaki akan su don babu wanda yake da daukaka akan ubangiji in ma ka ce kana daukaka akan Allah radda musiba ta kwado ma sai ka ce a'a wayyo Allah in ma ka ce babu Allah kana jin faransai sai ka ji ya ce oh mon dieu radda shiga cikin bala'i in ma ka ce babu Allah radda ka shiga bala'i in kana jin english sai ka ji ya ce oh my god a to kana da akwai Allah ko ka ce babu Allah in musiba ta zo sai ka tuna da Allah subhanahu wataala sun ka ce kuma alqahiru da alqaharikin nan suna nufin wa huwa alladhi khada'at lahu arriqab wuyoyi sun yi kasa ga Allah ya an ce wuyoyi ana nufin mutane sun yi kasa ga ubangiji kenan wa zallat lahu aljababira aljababira masu taurin kai sun tankwaru ga Allah sun yi kasa in ma sun ce ba su yi kasa da mala'ikin mutuwa ya zo kaga kato ya faɗi in matse shiki wa anat lahu alwujuh sannan huskoki sun yi kasa ga ubangiji ana ya anu sun yi kankan da kai ina fata an fahimci ni wa anatil wujuhu lil hayy alqayyum amma ana nufin da huskokin da waɗanda a ɗauki da huskokin utliqa aljuz'u wa urida bihi alkullu wa qahara kulla shay'in Allah shi yin rinjayi komi wa dalat lahul khalaiq bayi kuma sun yi kankan da kai ga Allah in ma baka yarda ba ka nuna baka yarda ba to da musiba ta zo ka nuna cewa kai kasa ga Allah kake fir'auna ya ce shine abin bauta wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fir'auna ce shine ubangiji mai halitta mai alkhaliku kuma shi ya mallaki komai shi kuma ke tafiyar da komai ya ce ana rabbukumul a'la ko da akwai alloli ubangiji to shi na ubangiji oga kwata kwata cikin Allah ka ji ma fir'auna cikin alloli shi ya ce shi na ko cikin alloli shi na oga kwata kwata to don haka in mutum na cewa ya Allah ina ga yanzu don wani ya ce ya fi ka ai babu wani abin mamaki ga wanda ya ce ya fi Allah ma gaba ɗaya rabbukumul a'la cikin alloli shi na ubangiji top oga kwata kwata kaga da rububiyya da uluhiyya ai ba sa ɗauka a samu na biyu ina fata an fahimci ni duk wannan iskancin da fir'auna yayi kaka ta kwashe radda ya shiga hannun ubangiji Allah ce hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ko da ya gaza za a nutsar da shi yace na yi imani babu wanda ake bauta ba in ba wanda bani isra'ila sun kai sun kai imani da shi ba kai ba fi'ili ba amantu sai ce kai wa ana minal muslimina kaje wata ƙarya yace shi tabbatacce ne ma cikin musulmi kaga jumla ce ismiya makarecin banza da shi shi yasa wallahi duk abin da kake yi kaji ana ma tabi kana yin izgili ga ayoyin Allah rada duk Allah ya waiwayo ka komi mulkin ka komi kudin ka komi matsayin ka komi abin da ka taka billahi la ilaha illa huwa gane kudin ka Allah kai mu tsari amin wa tawada'at li azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi halittu tawada'at sun yi kasa li azamatihi ga girman Allah wa jalalihi da girmansa wa kibriyaihi da kuma wato girmansa ko girman kansa domin girman kai sifa ce ta ubangiji ta kamala a wajen bayi take sifa wato ta tawaya to kaji dai abinda waɗannan sunaye suke nufi sannan kuma sun kace da alqahiru da alqahar yana nuna cewa Allah bai da wani tabka wanda a daidai da shi balle ma a ce shirin jaye shi ko ba haka ba sannan kuma wanda yake dauke da wannan suna shi ya kamata a ce wato ka mai da al'amarin ka gare shi ka dogara gare shi domin shi na amarin jayin da wato bai yiwa a samu wanda zai iya rinjaye ka in ya baka kariya kuma shi ne amarin jayi wanda in ya nemo ka to babu wanda sai baka kariya wa huwa yujiru wala yujaru alaihi Allah shi yake bada kariya amma shi in zai kamu babu wanda sai bada kariya to wannan shine suna na wato alkahar da alkahir abinda suka kumsa na ma'ana a gurguje kenan ina ganin kuma duka ga dukkan alamu lokacin mu ya kai karshe za mu yi hakuri sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko kuma muna da rayuwa ya bamu rayuwa ya bamu iko za mu zo mu dora akan waɗannan sifofi da sunayi na Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ya saka mallan da alkhairi Allah kuma ya sanya a cikin mizani abinda muka je Allah daga bakin mallan Allah ya sa Allah ya ba mu ikon aiki da shi dan haka yan uwa duka duka ana muka kawo karshen wannan barnamiji na ilimi da fahimta shine jagora na wannan ini sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin wanda suka taimaka domin ganin cewa wannan shiri ya tafi daidai ni da ke tare da ku a cikin wannan studio nake yi muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh